بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma kisa na wa adam alaihi salam da fada Allah da Allah da yake ba kara ne da a suka ce shi da Allah da suka kuma haka wannan dubiya ana ba ne yaji kan Allah ya da kuma da wannan mutiya ba da kuma da kuma zalibai to ba kuma da Allah ya ce ba hana ku wannan je cin bige wannan cin bige bane kuma ga Allah ma ya bayyana da cewa ya fi ba da ba da cewa sun hadin sabo da Allah da Allah ya ce wa sa adam rabbu magawa annabi Allah ya samu wani zama gawa ya halaka ai ga yake gidan wannan gawa da ai da hile ce ko kuma a ai hada da Allah ta'ala ya ba da labari da halin sa da yake ne wal kana hita yake ni alƙawarin da Allah ya tsura ba sai wanda ba samu aliyya gare shi ba mun da ya mana ai shi a sai a da ya mana gaba annabi gaba da sai mun gare shi da mun da Allah ya kawo da Allah ya kawo da gare shi ba da nan da ban da Allah ya ce wannan makiyin ka ne wani zauki ka ko makiyin matarka da da ila da ke shi Allah ba da ya mun da wannan abin da Allah ya bayyana gare shi ina ba ni ina da daga yake ce wai shi mutum kansa ake da insan ana kan shi insan ne dan ayi alƙawari garin farafiya daga ziyarar da aka ta gaba kuma za ku ce insan ina aka ce wato bai saba abin da aka hana shi bane wajen halattawa bai da shi a zuwa yi shi a zuwa zuwa na adamu da ba ta taza sun rufe ya rufa na da yadda ya gare ni sai da shi wallahi ina masu lafiya gare ni ko ba su san mutum da yadda ya ba su suka su jinja wajen ba zai tukarin da Allah yana kakar da kai har wuta na da ba adam misali yin wannan a bada hadisai ibn Ibrahim yace ko ke da yaran da Allah gare su ayyuka shi ba ne yake da zara dama ilal karima idan hada su biya idan hada hakika ya manta bin bin saba ba ne ba wai manta ba ba ba yana mai san manta ne da ta bi shi Allah ji bi wannan da ko ba a diya gare ni ai ba da wani miki saba ba wajen sa wasu masu masu masara cewa azumin da suke wadannan jimlar ko azuma din nan ai adiya ne da abinci ake ne ita kuwa ya kaji mai maye da yankin sa kai shi na kai ranar magana don Allah ta'ala ya zo mu je aljanna ai ba ta sanya maye to za ka ya zashi kuma ya cikin ba shi ne ai ai ne ya ce da mutuwa yi ai ba su bana da ya yi da zabo ba kuma ai ya ce mai shi da ne gare shi ne kure daga ruwa abin da suka ne mantuwa da da ne mai rakarwa a suka ce duk wannan kudin takari ya suka gari ba ba takari a kanku inda ka manta ku kayan rakarwa abokan da bin kusurkin ya mada da gwanin da yake ai duk wanda zai kan kamun a kamun an lantsa ne ba bin ya faru dalilin mutanenka tunda Allah ya ce suka ce min haka ne ta sai a jiki da ba ba an saba yin gare su sai suka suna kifa gare da ganyen aljanna adam ya sa ko ni da faga shi ne Allah sai ya abu da jiya zamu nan da jiya nan ai bayan saban da su da na da ne da na da aka da ne haka wanda zai da kai yayi wannan da kuma zama annabi ila kuwa sun ji da sun ji da rabban sun ji a da bijiyar da tawili wai shi bai zai ita bi Allah sun yana al'adu wa duk bai san wannan jibi da akala Dukkan ya yi tsayawa kai ya taru da layin Allah wata bujiyar ce ma ba ce ba ko ta bujiyar ce wannan bujiyar guda da abin ne ɗauka ya ce kai ba zai sun gaba da jisun bujiyar ba ne a hannu idan ɗauka wata bujiyar ce ma iya shi za ta bujiyar ce ba tun da wannan sai da ya fi ya wannan to ta ba ko bai. Haka ce ai shi wannan kake dan kin da mu daga bakin yayuwa ne da ba ba wajen sabawa da yaban shi ne ina da aka kuma amma kuma ila kuwa ita rin kira Allah dai ai ba hana shi ne ba na hadin kai na hadin na kaza sai hadin na na na an su kamar to hadin dai ba dauka hadin na haramci ba shi da aka ce an su kamar kuma an kai wa ba komai shi da zai shi ko zai ci da an ce to ji ala da aure ke wake wannan shi an ta kora hali dai ai Allah da ya ce wa za mu rabu to a duk haka ko yin bagawa kala yace kuma ya tabbata ba ganin su ba da kuma dai to ya za ka yi akwai kuma an kuma kuma din jama'a ya faɗa cikin cikin din jama'a za ko da mutum da nuna sai sai an hana su bishiya to ga shi sai sakon sa bare haka yake zai ce to zai zai jawabi kuma na kuma fara da ba da irin wannan ba ga baki daya a kashe wannan fadalin zai in Allah ya amma kisa da bai zuwa shi da ya ji ne an ba da an ba da yanzu da muka gama muka gama shi ba da kisa na bai ba wannan ne a bisa aikin da nabi ya fi a baka ya gudu na kuma yana da gudu shi ma muka magana kan wannan a gida aka ce dan Allah ya kuma fitar daga jama'a tare ina da gudu daga sauka azaba gare su kila kuwa ya ce ta alƙawarin azaba za ta za ta zo musu sai Allah ya san gobe sai ce kike wallahi ba zan zama da shi kuka muka ne shi ne ya muta sai ni kila kuwa wasu kaje wasu na cikin wanda ya kariya ne shi sai tsoron kasu ma kasu kan yi shi da zai yi da gare da mun kila kuwa ya yi rauni ne ta ɗaukar nauyin misala duk gire a duniya ya gabata ya da musu ƙarya ba duk wannan ba su yanzu duk ba a zata ta kan ayyuka ruwa sai faɗi wannan yi malami da ne ba wanda da dai ya kuri da shi a mutu ka da ba masu sakara suka ce ai ma'ana abokan ayyayin ta amma ba da dalili ina da kira dalilai da shi abin da ke zalunci da ya zira a wurin fasarsa ka sanya abu a wurin suci da zuru wanda sun shi ne gare nan gaba a rinsu da zurbin sa ko kuma zai yamta gabar jama'a tare ba zai yi zuwa banki ba ko kuma garin abin da aka kaura maza ko kuma saboda addu'a da yawan kalma sa da azaba ai Allah mu duba shi addu'a shi ma addu'a ya ce Allah halaka jama'a sa an su kuma rike da kuma da zai kuma nan ba to ya aka shi haka shi wa shi fada a cikin ma'anar wannan ai ya sarrafa ke ubangi daga barin aikata abin ke na zalunci amma sai yake ni da nake ya ci ya zaci na da kai na tsira ma kan zalunci dan ya furki da kuma cuci abu misalin wannan falon alim da hawawu kafin suke rabu rabbana mun yi mutan da kawo nan da ya ni sun da sun kana da su ga mu a cikin aje wasu ba wai ba wai da aka da su a cikin ba da kuka wasu daga aljanna da kuka da zuwa kafi ne kaga shi ne malin zalunci amma kisa annabi adam alayhi salam ba za a yi wani zuwa muna masu labari suka nuna ba kamar zuwa littafi wanda suka karja suka jirkita ba da masu matsala sun turo Allah bai nuna tafi wani abu da kan wannan ba bai zo na da hadisi da yi ba wanda dai Allah ya nuna a kansa fadin da yake annabi dawo ya wuce mutu da shi zuwa fadin da yake wani suna ma'amdin na sai ke da fadin da yake awa ya mai da lamari ga Allah ma'ana fadin na wannan ma'anarsa ai mun je da gai awa bin nan kata da yake mai bai da lamari bin Allah wannan fassara shi ne ruwan ya fi kamata shi ne a cewa awa bin nan ibn Abbas ne ce ibn Mas'ud Allah ya jarabe shi wai dawo da kara da fadi kara ba sai ya faɗa ga wani mutum ne ka sauka ta kima kanka gare ni kalam dinin ka sai Allah ya zuba rarraba kan ya zuba rarraba kan ya faɗa kan da shi a kansa ya kuma sirrin ku shigar da duniya wanda shi da abin da ya kawata dogara a kansa daga lamarin sa ila kuwa ya nemi auren auren da zai auren shi ne wannan kuma zai nemi auren ila kuwa ya so zuci waya zuci sai sai na bai zama shahidi in ya zama shahidi ya mutu shi kun ta mutu ya aure ta to duk wannan waye da waye da mutu daga yi Allah ya fara da nan kamar ka ya fito ya zuba ka wanne ne ka fara gare bari da kai masu hukuma a yi gada da ce ka sai za da sai da farko bakin hukumarsa ya sai in za ta ce ya yi zalunci saboda farko bakin hukumarsa ila kuwa saboda abin da ya tura kan kansa ne shi za a kashe ya zace da fitina saboda abin da ka tuna masa mulki da dole shi ne fitina da yake ciki abin da zai ya dace na ku tamam zuwa ga cikin kore abin da aka raba daga labaru zuwa na dawo da waɗansu daga ba zai da wasu taki dawo ya ce kisa da zama dawo da zuriya ba ka kake akwai labari da zai tabbata ai ba kamata a shiga annabi shi wani da idan ka ce wai a kashe mutum idan ya umma bai ba da wannan da tabbata kila kuwa wai to kila kuwa masu musamman ne guda biyu wanda suke kuma zuwa gare ki wai mutum ne sai mutane ne guda biyu a cikin kayan ayan dabbobi abin zahirin ayat ne ma ba wai ainihin matar ta zama a dabbobin ne da su aka yi wannan aka yi wannan kayan amma kisa da ne da yan wanda ai ba wani bugaya abin da ta gudu ne na gare ta amma yan wanda ai an ba ta annaba bane ban tara mu kana abin da abin da abin da suke yi فأنت أمشي أمشي أسوء أخبار لي هذا يمكن أن يضع شبه القرآني لأنه مثلا أنا بابا قلت كان لي وما في في وما في كما أنا مالك هو لما توصل الشيء إذا أنا وانا أخبار أنا مثلا قال أخبار لي بقول قال أخبار لي قبل أنا بابا آه وانا أخبار أنا مثلا قال إذا أبتي ya gina ba tare da suka yaki tafi da suka yaki daga annabi Yusuf a ɗan yara ne ba ta ke yin na iya yanzu na na saboda wannan abu ba wani ya zai gini wasa a yara yaro ne ke na kuma kuma idan haka da tun da suna yara haka gane Yusuf ba ta kai da shi a maka ya da suka haɗu da shi gane shi saboda suna yara a lokacin na ba suka ce karfe yau karfe goma gangada goma da mutane da shi mai kiwo waya abu ko mai kiwo mai wasa zai wasa zai kiwo zai wasa ai kaga tun ai kaga muna yara ke to in Allah ta yaka fadama gare ku to ba wannan hakki ne ba sai ba nan su zama annaba kuma annaba ne Allah ma dai amma amma ban Allah ta ala kana cikin da annabi yuzu ta ya Muhammad bi hidayati bi Muhammad ha ba dai ya ga wajen wangin zauka shi ma mai kuma wannan Muhammad bi Muhammad ha abin da yauke daga fage hari masu hadisi cewa nufin rai ayin da rai sai nufin abu ba wanda zai kama kashi kai ne tun da ba kai ba ai ba sai ya mace ko dan maza da faɗa ya ga fage yake idan bawa na yana zai aiki sai ya ne aika ba sai a rubuta masa matar abin da ba maza da faɗa ke da aka kaga ba sabon gina cikin yana zai a yayin nan amma ba su da ba masu hakiki daga ban yayi da muka gani mina cewa hamma nan idan ka ɗauki a kansa ya zama sai a zuwa wanda suka ce kenan amma ba wanda ya tura a kansa ba daga zubinta da haɗarinta su wani gida gudun gudu a kansa to in haka ne to wanda shine gashi ne gashi ne gaskiya to zai zama Allah ya zo ni ba annabi ne kuma nan daga wannan din ne wannan ba mala ba wanda zai rawo ne da shi kuma da kuma da zama da yake ba na kusa da raina ta da aya gani ai ba na kusa da daga wannan nufin da za ta daga wannan nufin da ake ba zai kusa da ita ba. ko kuma a'a wai sifatin kankan da kawar ne da furici da saba wa rai za a buta ta ɗage gini gaba abu kusa da shi ta yaya kuwa amma tun na fito kafin kuma da yasa sai a taɓa yusuf bai nufi bai nufin ba sai a zancan wai shi a kiyaye ainihin tamaku ne a yanzu yake da ma'aikata ainihin sahihi wala kan hamar bihi to sai ka tsaya nan sai ka ce laula al abu na rabbihi la hamma biha ba kike nan ba Allah ta'ala ya ce ya magana mutum ai sai ba ta fara mai ce ne ne yake nan da mu akan kai sai yake yi haka Allah mai faɗa da ku zo da su an Allah ma ce zo da su a gare su wal fata ai kaga ne yake Allah ta'ala ya ce ta kulle ƙogobi ta ce haƙi lafi horon ya ce ba'ala la ya wani jina kyau da mazauni na da ya da yana da tafiyar jidin nan Allah yake ne shi bukarkin ne da yake da yake wajen sa ka san ita ne abin da yake ita ita ita ai ita ita wannan matar ko ta wannan abin ta ai ɗan sarkin maruka tana zo zai sai mafarki sai ka ga sarkin masar tun da ke mota ga mutum ya shafa sauran duk abin da fara a marubu zai ce ba da kai ba sai ce ita wanda ta rage sarkin masar ya ka fara to kun abu ka nasara shi kawai sai aika wa azu aka ce ka kiran an ba ta aka daura ya da sauran suka ga sai ba shi wannan suka yi ana nan ana nan ana sai ga sai ga annabi sun da kuma ka gari din nan wanda ka wajen da sai ga ya bi nan haji abin da ya faru kenan ai da mutum sai sai ba da shi ta wani wannan ba ta sai kuma rufe ta sai kuma rufe ta yi mafarki ta gai to shi ne sai ga kuma sai daga bayan ya aure ta shi ne sai kike ga wata ai ga kawai shi ne sai kike sai ai daga bayan aure ta ila hamu bi hadin nan ai da wata da ita da mata wali ila hamu bi hadin nan ai hadu da gare shi ne suka ta mata ne ila hamu bi hadin nan yayi zuwa zuwa gare ta kila kuwa ya yi da bilar da bugun dare da iji ta kila kuwa duk wanda kuka fi kama an nazarta da nema tsari ya albata ai mata ba su kuyi za a kaka kai zuwa na biyu ka kaka na sha'awa a sai da Allah ya bani annabta sai Allah ya biya wani kwajiyar annabta sai sai kwajiyar sai shakalar duwan da gai da kyansa amma a nan kalabar rabuta da da wanda kake kin nan wanda zuri Allah da Allah ya sanda sai ai yake ma sai yana da kun adubu ke to dan wannan ka kun ka da daga cikin makiyin ka ka ka ji ai ba ba ku wani kila kuwa ya bi da kin gawa ne wani sai yana yin drama da zai zura cikin wannan baki dan da dukkan ma'anar da annabi Musa ne bare abubuwa kala kala kana da yake ya zuwa yin da sanda bai nufin kashe shi ba abinda wannan ai ba zaɓa mutum ne kasan shaɗa wasu gudana kuma sai faɗa yanzu ai ba an san ba da ba amma wanda da ko bindiga ya harba maka ai ka san shi da kai ne amma da ke kan gudana ai ka san ba shi da yi ne da wanda faɗa da yake wannan aiki sai nan ne wannan da yake kuma ya zana shi kaina ka gama samu ibn jirayk ne ce abin da zai faɗa ka saboda ba shi ma da annabi ne ya kace a sai amure shi zai shi zai kaje ya faɗa kan shi dai ga muku kuma dai shi ba ko wannan addu'a kaje faɗa ai bai kai daga gaba wani yana ina nufin kisan ya zungure ya zunguri ina nufin izalin nasa ala yace ni ga aje duk wanda zai kuma alamta ne ina mun huta an karatu wanda Allah ta'ala a cikin da sa yake kuma da zai kuma tuna ai mun jira dai jarraba bayan jarraba shine ma'anar sa ina aka ce a cikin wannan kisa da abin da zai da ni da auna ina kuwa sai ba ya cikin nan kungi ke nan ake da kungi da wani wannan shi da fata zamu kula ina shi da kuwa ma'anarsa mun da kake ka zaka cewa Ibn Jubair ya ce da mujahid da kuma da eh ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka kake alfa a cikin wuta nan ka kake ta asalin tunani a ma'ana jarraba da bai abin da goya sai shi kuma an ɗauko shi wannan kalmar a cikin wasu ɗauki na shari'a a cikin jarrabawa wanda zai ba zuwa abin da ake ciki nan amma ga asalin ba za ta yi haka haka na abin da aka zo a cikin labarin da ya malaka mutuwa ya zo da annabi Musa ya mare shi ya kire wani da dalzali da dole a cikin wannan babu abin da za a hukunci a kan abin nan Musa a ce ya gangaci da ya da abin da ya zawa da zai yi lamari ne ba bai da duka bai halin aikin halal dan annabi Musa ya yi kifanta ne wanda ya san zai haɗina zuwa wanda ke zuwa sai halakar shi ya yi jokarsa an su ta wata kuma laika sun kuma dan adam ba zai kana a ya sani a lokacin sai a ce malaika ne nan zuwa sai shi ya kansa yake ba wanda ba yi zuwa ainihin wannan surar wannan ba surar da malaika a cikinta nan jaraba da Allah yayin da ya zama da bayan nan Allah ta'ala sanar da shi annahu sai a tuma nan ne sai ni kake kuma wani kuma ta jimi ne wani ta jimi na abu ba ta akwai jawabai kuma ta kaji ne da wani ajiyar na duk wannan hadisi akwai jawabai ba wannan shi ne ka karka cikin mawajina shi ne tabi da jeri imani da biya da dai almazu almazu ibn aisha da yawan sami da jini da wani za abin da tokewa abin da zamanin da hujja wani abin da wato dukkan sa da malin da hujja da cire ainihin hujja su cire halki da nan hujjar shi ma da cire wani aka yautar da shi a wannan babi a duba kuma kuma sananne ne ba da kuma na karwa ma'ana da suleiman gabin masu tafsirai suka haka shi wata bi daga zunubin sa da ya yi sanar suleiman da faɗin sa daidai mun suka fi suleiman ma'anar sa daidai ma ai mun jarrabe shi ne jarraba sa abin da aka yi duka a nan sallah da sallah cewa shi ya yi annabi ya fi jiya nan suleiman wallah zan ji wa jaran nan abin da mata ta guda da yi ko mutum da inda tara ko da zai zo da ma zai zo da mahayi wani da yake cikin dalilin Allah sai abokin da wanda suke kalle sai ce ko insha Allah ka ce insha Allah da ce insha Allah ba wanda zai cikin cikin sai guda ɗaya ce ka zo da rabin mutum ba zuwa rabi bayan kai cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na da wanda ne yake hannunsa da ya ce insha Allah wannan والله da zan abin kuma sai yake kuma da Allah kuma sahabu ma da suka ce to ya aka yi shakku nan da aka wada shi da shi din shi da ga jawabi abin da kuje rasa nan ya da kuje da shi wani ne kuma da shi da jaraba kila kuwa ma ma ya mutu ne sai aka je mutu wannan jikin jikin abin da kuje rasa yana mutacce kila kuwa zunubin nasa faɗin da abin da ake da wannan da burin nasa shi ne zunubin kila kuwa da ce insha Allah ba saboda abin da ya zinga ne da kokarin da yake yi kuma buri ya riga ya san shi da shi da da ce insha Allah ba kila kuwa kuma kaza an tuni gunkin nasa zan da zunubin nasa kuwa ya zo a zuciyarsa ne gaske zama ka sirkanka an za ka yi kuma ta abin da ya soke da islam da jini da zuwa jira kuwa alƙi da zubi ne da ba a mutanen da suka suka yi ƙarabo wadda ne yana ba nan wadda ya fi kuma da abu da suna ba suka ce suka ciro ba da ganta da gaban bai dani da shi da ikon da sanar sun sami da mulkin sa da su tara suna cikin al'ummar sa da ake zai a cikin zai da abokan jinsa nake da lu a ba sanar da za su yi wannan a yanke annaba daga irin wannan na yi tambaya kuma da yasa sun ce wani fada cikin yasa kuma zo insha Allah wannan bai ce insha Allah to wannan to abu kuma ko me da ce insha Allah ne da shi ma kun da na farko abin da ya farko cikin hadisi yi ai man ta yi to kun ara bayan wanda ba man ta yi ba ba da raka da zo da manufa muradin Allah ne saboda Allah bai nufin ya yi ramar da mayakan ba sai Allah sai aka manta da shi na biyu shi kuma wata a'a shi sai ke fiye shan bai ji ba bai ji an kaka kuna abu ne ta dauke bai kuma da ana hayaniya bai ji bai bai ji sanda ke fiye shan lamu ba to bai ji sanda ya faɗa ɗin ba da ya ci da ya faɗa fadin da kuma ka ba da suke da baya kamata ka tsaya baya na shi ne wanda ya kafa wannan ba dan kishiyar na duniya wani ko don faɗa yi sai dai mana yana walwal man ba shi wannan da masu masarar suka fada ba za a sallar sai a gare shi ba ba na ka sallar shi kare gare shi wanda ya cikin mana shi a cikin jaraba na gaza a cikin kuma zikin naga a bisa faɗin mana shi wannan ina kuwa ya zama yana zama sallah ne ga Allah ko da ke banda zai ke banda da ita kamar da wani da yake dina bin kamar da sauran Allah sun banda wani Allah ko yayin wanda zai da daraja ta ba amma ya sauka da wani ake banda a wuce masa nada kila kuwa zai zama da hujja ne da bidi ne hujja ne abin annabta kamar da ba ma da yake kawai da karfi ne da yake ne yin da garama da kamar da kuma kike lamba da dare haka ke lamba da karfi annabi da kuma ba da amma da yake da garama da su an ji wasu mala da zara da shahadin kubra da ba mutum wannan amma kisa nuhu alaihi salam wannan kuma ne hanzari ce cewa ya rike da tawili a ciki da kuma idan da ban yanzu sai ce wa ahlaka din nan da ahalinka din nan ko har da ahalin din nan to ce bai ne wannan muku kana amma musa wannan laban yana mana da abu kana amma na gare gare shi da jalan ka ba yana kuzo a cikin alƙawarin Allah bane sai Allah ya bayyana gare shi shi Allah wurin da na halitta wanda ya yi wanda ya zaɓa zaki da baya cikin wannan nan naka saboda ya kawo ka da aiki kuma aiki ne wanda yake wani kirki ba Allah ya sanar da shi sai zai bin wadda suke zare shi kuma ya da hala shi kada ya magana da su cikin su aka ke da wani zamini aka yi masa rarraka shi ji tsoro saboda gaggara gaba da sanar da ubangijinsa da tambayar sa abin da abin da mafi ne tambaya ba abin da baban ne tambaya cikin sa ba annabi ya gaji ko abin da kaji ya gaji bai sani da kafin din nan nasa kila ba tun wannan an faɗa wani fasara ba wannan duk wannan dai ba a gujewa da nuhu cewa ya gaji zabo sai abin da kuma faɗa din daga tarihin da aka faɗa da gabata da tambayar da yi shi abu da wani shi ne mai tambaya ko ba ana shi wajen ba kuma zai tambaya shi ne ko abu da za a abin da aka yi zuwa shi da yi na ce sai annabi wai wai turuwa shi take yi sai koya alƙalar su gaba na gidan su ya koya shi sai Allah ya gare shi dan kawai su ne lura guda da kan gida ka ka ka ka ko da lura daga cikin almai wani ga Allah ta ji to ya bai zuwa cikin da an je aiki da mafiya ya aiki da abin da ke maslaha ne abin da ke jawaba ne kake wanda abin da yake fitarwa yana hana amfani yana hana amfanin abin da Allah ya halitta da shi a zuba a gani jiya wannan annabi ya kan yana matsayin jiya ya da suna ta fiye yi sai jiya da mutum daga wani da ya ba wurin dan su daga ta cutar da shi ai da sun yi abin da wani da zaɓa kuma abin da Allah ya yi ke wa yin gidi wani da ya so ne ya kira shi da juriya ya yi zuwa yin haƙuri da neman yin wato waraka da yin hukuma wani Allah ya ce cikin kuka haƙuri wallahi shi ne wani shi ba masa da za a yi aikin da ya yi ai dan ka ce shi da ke yi ba za ka bane ba shi ake ba ne sai zama kuma ne abin a kudan kansa dan yake yin cuta da yake a gwada sauran kan sauran turon kuma su masa haka iza ya ga duk wannan ba bai zo da wani lamari ba da aka hana shi da a ce ai sabo da wani ba zo da shi ko ba ko ba nan da kuma abin da Allah ya yi da rage da wannan gaba wala ba fa tuwan ba ce koyi bare koyi tuwari gare Allah wanda idan an ce kuma Tumai ba na bada alaihi salamu. Babu ɗaya sai ya yi abin da zai ne. Ko ya fita da aikata shi. Sai a haɗa zakariya. Ko kuma yadda ba alaihi salamu ya faɗa. Don an faɗa wani tumai jawabi ba mu ga wani an gana. Abin da ya gabata a kan da cikin zunubi na irin na annabawa. Wanda ta zo abin da ya ba nufi. Ko kuma abin da ya gagara farwa da rakana. Mutum da ya ke kwana. هذا الواجب